بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa daidai wannan lokaci a cikin wannan silsila ta mu ta ahadithul akhlaq daga littafin al-Sheikh al-Ustadh Dr. Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya saka mushi da alkhairi wannan shine zagaye na goma sha ɗaya cikin wannan silsila mai albarka insha Allah kafin mu kafin wannan silsila a cikin darasin da ya gabata an fara jin bayani game da hadisin Juraij wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kamar da yake cikin Bukhari da Muslim cewa mutane uku ne suka yi magana a cikin tsamman goyo ya ambaci Isa ibn Maryam alaihi salam ya kuma ambaci sahibu Juraij to yana cikin mana bayanin sahibu Juraij ne sai lokaci ya kure da haka mun ji cewa wannan bawan Allah Allah ya jarabce shi da karuwa sakamakon saba ma mahaifiyarsa da yayi kuma ya tuba ya yi addu'a Allah ya bayyana gaskiya na sharrin da aka yi masa. Sai malam ya ce a inda wato yake ruwaito mana daga wannan hadithi, wa baina sabiyun ya gama da bayanin shi sahibu Jurayj, wa baina sabiyun yarda'u min ummihi famarra rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa sharatin hasanatin. Mutum na uku da ya magana a tsumman goyo shine wani jinjiri yana shan nono a wurin mahaifiyarsa. sai ga wani mutum ya wuce akan wani abun hawa wata dabba ta alfarma da wata sutura mai kyau faqalat ummuhu allahumma ja'alni allahumma ja'alibni mithla hadha Allah ka sa dana ya zama irin wannan mutumin wasa tayi addu'a kenan fataraka thadiya wa aqbala ilayhi sai ya saki nonon ya kalli wannan mutumin fa nazara ilayhi ya kalli shi faqala sannan sai ya ce allahumma la taj'alni mithlahu ce ya Allah ka sa na zama irinsa a ga yin magana yana tsumman goyo kuma akbala ala fadihi faja ala yartadiu sannan ya kuma ya ci gaba da tsotson nonon shi qala fa ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu bi isba'ihi as-sababa fi famihi yace ina tana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna shan nonon da yaron yake ta hanyar ya sanya dan yatsan sa a cikin bakin sa faja ala yamussuha ya dinga tsotson yatsa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa marru bi jariyatin sai kuma aka wuce da wata baiwa wa hum yadribuna ha suna ta dukanta wa yaquluna suna cewa zanaiti sarakti barauniya mazinaciya wahiya taqulu tana cewa hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya shine majibanci ya kuma ya wadace ni wa qalat fa qalat ummuhu allahumma la taj'al ibni mithlaha sai uwar ta ce Allah kar ka sa dana ya zama kamar wannan wulakantacciyar mata فترك الرضاء ونظر إليها فقال اللهم اجعل لي مثلها sai ya saki nonon ya kalli matar sannan sai ce Allah ka sa in zama irinta fa hunaka taraja'a alhaditha to a lokacin ne suka fara magana uwar da dan fa qalat halqa marra rajulun hasan hasanul hay'ati fa qultu allahumma ij'alni mithla fa qultu allahumma la taj'alni mithlahu tace ya za'i mutum ya wuce kyakkyawa mai kyan kama ina addu'a Allah ya saka zama irin shi kai kana cewa a'a sannan kuma wa marru bi hadhihi al-umma bi hadhihi al-ama wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti wa sarakti fa qultu allahumma la taj'al ibni mithlaha fa qultu allahumma ij'alni mithlaha sannan kuma sun wuce da wannan mata suna dukanta suna cewa barauniya mazinaciya nace kada Allah ya saka zama irin ta kuma kana cewa Allah ya saka zama irin ta qala sai yaron yace inna zaka rajula kana jabbar shi wancan mutumin mai kyan kayan nan mutum ne wanda yake jabberi mai girman kai fa qultu allahumma la taj'alni mithlahu bana so Allah ya sani zama mai girman kai a bayan kasa wa inna hadhihi ita kuma wannan matan ya qulna laha zanaiti wa lam tazni suna ce mata mazinaciya halin bata yi ba wa sarakti suna ce mata barauniya wa lam tasrik bata yi sata ba fa qultu allahumma ij'alni mithlaha sai na ce Allah ka sani zama irinta wannan shine karshen ainihin wannan riwaya wata na cikin Bukhari lamba hadisi na 3636 da cikin Muslim lamba hadisi na 2550 فهذه القصة العجيبة العظيمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أخبار من قبلنا wannan kissa mai ban mamaki mai tsananin daraja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ne cikin irin labaran mutanen da suka gabace mu fiha a cikinta akwai anna juraijan وقد كان شابا عابدا منشغلا بالصلاة والمحافظة عليها أما قد شوى تكي من شوى جريج وانا متى شيني mai ƙoƙarin ibada mai shagaltuwa da sallah lamma da at alaihi ummuhu bi za- bi tilka da'awa amma da uwarsa ta yi masa baka addu'a istajaba Allah tabaraka wa ta'ala da'awata Allah ya amsa mata addu'arta faramathu baghiyun min bani isra'ila hamilun min az-zina bidhalika sanadiyar haka Allah ya jarabce shi da wata mata karuwa cikin banu Isra'il ta mashi sharri da karuwanci fa udhiba ya sha wahalar duniya wa huddima huddimat sauma'atu aka rusa masa ɗakinsa thumma najjahu Allahu ba'da tilkal uqubati Allah ya tsirtar da shi bayan wannan uquba fa fihi anna da'watal walidi ala waladihi mustajaba nuna mana yadda Allah yake amsa addu'a iyaye idan sun ma ƴaƴansu wa fi muqabil hadha fa inna birral walidaini sababun li ijabati da'awatihima lahu sannan kuma idan mutum yana addu'a yana yana ma iyaye biyayya to wannan yana zama sanadiyar a amsa addu'a kirki da za su yi masa wa sababul li'ijabati du'a'il bari bihima li nafsihi sannan kuma in yana ma kanshi addu'a ma Allah zai karba nasiya ma fi daf'il bala'i wa kashfil karb karab musamman akan yana cikin bala'i ko yana so Allah ya yayi mishi wata musiba to a lokacin in yi amfani da addu'ar da yake yi ma wato biye iyayensa matsayin abin tawassuli to Allah yana karba addu'a عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر Nabi sallallahu alaihi wasallam ƙara ba mu labari cewa wasu mutane guda uku suna tafiya sai ga ruwa ya zo musu fa'awau ila gharin fi jabalin sai suka je suka shiga cikin wani kogo a cikin wani dutse fan haqqat ala fami gharihim sakharatun min al jabal sai wani falalin dutse ya zo kawai sai ya rufe kofar wannan kogo da suke ciki فانطبقت عليه sai aka ɓame su a ciki faƙala ba'dhum li ba'dhin unduru a'malan amiltumuha salihatan lillahi fad'ullah ta'ala biha la alla Allah yafrujuha ankum suka ce to abinda zamu yi a mu yi junan mu wato mu taimaka wa kanmu kowa ya addu'a da abinda ya san yana aikatawa na alkhairi ya taba aikata wani alkhairi dan Allah hala Allah ya bude mana wannan kofa mafita. Faƙala ahduhum sai ɗayansu ya ce, Allahumma, innahu kana li walidani, shaikhani, kabirani, wamra'ati, wali subiyatun sigarun ar'a alaihim. Ya Allah ka san ina da iyaye guda biyu, tsofaffi dattawa ga matata ga kuma ‘ya'yana ƙananan yara, fa'iza arahtu alaihim halabtu. Idan na fita da safe sai in je sai in tatso da ranar afuwan sai in je sai in tatso nono fa bada atu bi walidayya in tashi kawowa da yamma sai na kawo na fara ba iyayena fa saqaituhuma qabla bunay qala baniya sai na shayi da iyayena nake shayi da iyayena wa annahu na abi zata yawmin shadar wata rana kuma sai na yi nisan kiwo falam ati hatta amsaitu ban dawo ba har sai da na yammaci fa wajadtuha fa wajadtuhuma qad nama na samu iyayen nawa sun yi bacci fa halabtu kama kuntu ahlab na tatsi nonon dabbobin nan kamar yadda na saba fajitu bil hilabi nazo da nonon fa qumtu inda ru'usihima da tsaya akan kansu akrahu an uqidahuma ba zan iya tada su ba min nawmihima daga baccin su wa akrahu an asqiya sibiyata kuma ba zan iya ba ƴaƴan nan su fara sha ba qablahuma gabanin iyayen wasibiyatu yatadaghawna inda qadami ga yaran suna ta kaiwa su kawo jikin kafata falam ya zalgalika da abi wa da abahum hatta tsala alfajir ban gushe ba har gari ya waye su kun ba su farka ba fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fa afruj an lana minha furja ya Allah idan ka sani a cikin ilimin ka ya Allah cewa dan kai nayi wannan aiki ya Allah ka buɗa mana wata 'yar kofa ko dan yaye ne na ra min hashamsa bin hassama a muga hasken sama farajallahu minhuma farjatan sai kawai suka ga wuri ya dan bude fara'au min hasama suka fara ganin sama qala al-akhar dayan yace allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka ashadd ma yuhibbu ar-rijalu nisa ya allah ka sanna da wata cousin ita da na kaunace ta kauna mafi tsanani da namiji zai iya wadiya mace wa talabtu ilaiha nafsaha na nemi ta bani kanta fa abat taqi hatta atiyaha bi mi'ati dinar sai na bata dinari ɗari fa nakan zo mata dinari ɗari fa fata'ibtu hatta jama'atu mi'ata dinar ta ce sai na bata dinari ɗari na sha wahala na tara wannan kuɗi fa ji'itu habiha na kawo mata falamma waqatu baina rijlaiha sai da na shiga tsakankanin kafafunta qalat ya abdullah ittaqillah ta ce ka ji tsoron Allah wala taftahi al-khatama illa bi haqqihi kar ka bude burhufan abu sai da haƙƙinsa yace fa qumtu anha sai kawai na miƙe bayan kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtigha'a wajhika فاخرج لنا منها فرجة فاخرج لنا منها فرجة ففرج لهم ce Allah in ka san dan kai nayi wannan Allah ka dan buɗa mana wani buɗi mu ƙara ganin haske wurin ya ƙaru sai Allah ya buɗa musu qala al-akharu ɗayan kuma sai ya ce Allahumma inni kuntu astajiru ajiran bi faraqi bi faraqi uruzzin falamma qada amalahu qala أعطني حقي فأردت عليه فرقه فرجب عنه يتي na kasance ina ɗaukan ‘yan ƙwadago in ba su aiki su yi in sun gama in ba su wasu ‘yan ƙwandalaye sai na ɗauki ɗan ƙwadago muka yi aiki da shi da aka gama aka kawo wannan ƙwandalaye aka ba shi sai ya raina wannan kuɗaɗe a falam azal azra'u ya tafi ya bashi ban gushe ba ina jujjuya mai shi hatta jama'atu minhu baqaran wari'a'aha da tara ainihin wato shanu da awaki da kaza da kaza fa ja'ini fa qala taqillaha wala tadlimni haqqi sai da wata na bayan shekaru yace na dawo na shi haƙƙi na da na bari shekara da shekaru a bani kayana fa qultu idhhab ila tilkal baqar wari'a wari'aha fa khudha ci kaga waɗannan shanu da masu kiwon su da komai sune ka je ka dauka fa qala taqillaha fa qala taqillaha wala tastahzi bi yace kai tsoron Allah kaka mana izgili fa qultu inni la astahzi'u minka yace nace masa wallahi ba izgili nake maka ba khudh zalikal baqara wa ri'aaha ka je ka dauki waɗannan ababan wato shanu da masu kiwon su gaba ɗaya da komai nasu duka naka ne fa akhadha fa dhahaba bihi ya kwasa duka ya tafi fa in kuntu ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fa afruj lana ma baqiya Allah idan dan kai nayi Allah ka karasa bude mu mafita fa farajallahu ma baqi sai Allah ya bude musu kofa muttafaqun alaihi bukhari ya fitar da shi a lamba na 2333 da muslim a lamba na 2743 fa ahadu haula'i thalatha kanat wasilatuhu fi du'a'ihi li tafrij hadha al-karab birruhu biwalidayhi ash-shaykhayn al-kabirayn kaji ɗaya daga cikin su inda ya ja shi hanyar da aka bi wajen samun mafita game da al'amarin shine biyayya da ya kasance yana ma iyayensa wanda suke dattawa ne tsofaffi su biyu. Wani abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ragima anfu ragima anfu ragima anfu sallallahu alaihi wasallam yace ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu yace ya shiga uku ya shiga uku ya shiga uku kila man ya rasulullah aka ce wa kake wa wannan mummunan fata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka abawayhi inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhum aw kilayhima ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhul al-janna wanda ya riski iyayensa abawayhi inda al-kibar suna cikin girman su ɗaya daga cikin su ko su duka biyu kuma sai bai aikin da zai shiga janna ba to wannan ya tabe ba kankan tabewa ba wani hadisi muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na 2551 wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallama raqal minbara faqala wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam ya hawa kan minbari sai aka ji shi yana cewa amin amin amin Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa faqila lahu ya rasulullah ma kunta tasna'u hadha menene wannan kake yi kala sai ya ce kala li jibrilu yace jibrilu ne yazo ya ce mun ragima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma falam yadkhul walam lam yadkhulhu aljannata shi Allah wadaran mutumin da ya riski iyayen shi duka biyu ko ɗaya daga cikin su amma kuma hakan bai zama sanadiyar shigan shi aljanna ba qultu amin shi annabi ce sai na ce amin Allah ka amsa fun makala sanan jibril ya ce ragima anfu abdin Allah kai wadaran mutumin da dakhala alaihi ramadanu lam yughfar lahu ya shigo cikin watan Ramadan da ranshi da lafiyarsa amma a gama Ramadan bai aikin da za a gabata mashi ba fa qultu amin nace ya Allah ka amsa kuma ƙala sannan ya ce ragima an fumri'in Allah wadaran mutumin da zukirta indahu aka ambace ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake falam yusalli alaik bi maka salati ba fa qultu amin da sake cewa amin rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad Imam al-Bukhari ya wannan a cikin littafin sa al-adabu al-mufrad yana nan a cikin al mufrad a lamba hadisi na 642 da 46 وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce ihdaru al-mimbar ce ku kawo mana mumbari na fa hadarna sai muka kawo mishi mumbari falamma irtaka darajatan da ya hau mataki guda qala yace amin yace Allah ka amsa falamma irtaka darajata thaniya qala amin da ya hau ta biyu ce Allah ka amsa falamma irtaka darajata thalitha qala amin da ya hau na uku yace ya Allah ka amsa falamma nazala qulna da ya sauko sai muka ce ya rasulullah laqad sami'ina minkal yawma shay'an ma kunna nasma'u mun ji kana wannan irin zance yau din da mu saba jin irin shi ba qala inna jibril alaihi salam arada li jibril ya bujiro gare ni fa qala yace bu'dan liman adraka ramadan falam yughfar lah Allah ka nesanta daga rahamarka mutumin da ya riski ramadana bai yi aikin da za a gafarta mashi ba fa qultu amin nace amin ya Allah ka amsa falamma raqaitu thaniya raqitu thaniya da nahu matattakala ta biyu kala sai ya sake ce mini bu'dan liman zukirta indahu falam yusalli alayka nisa Allah ka nisanta daga rahmarka mutum da aka ambaci annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban sa bai ce Allah ka mai salati da tsiya da aminci ba fa qultu amin sai ni nace Allah ka amsa falamma raqitu thalitha kala da nahu na uku sai ya ce bu'dan liman adraka abawahu adraka abawahu al-kibara indahu أو أحدهما falam yudkhilahu aljanna Allah ka nisanta daga rahmar ka mutumin da iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su ya tsufa a rayuwarsa shi kuma bai samu halin shiga aljanna ba qultu amin nace Allah ka amsa rawahu al-hakim al-hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak lamba hadisi na 7256 hadisi ne isnadin shi sahihi insha Allah وعن جابر ابن عبد الله daga جابر دان عبد الله الله ya kara masa yadda shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam raqal minbar falamma raqad darajatul ula qala amin nabi yahu minbari alaihi salatu wassalam da yahu mata takala ta farko yace Allah ka amsa thumma raqa thaniya fa qala amin yahu nabi yace ya Allah ka amsa thumma raqa thalitha fa qala amin yahu na uku yace ya Allah ka amsa فقالوا يا رسول الله سميناك تقول آمين ثلاث مرات منجي كان تشوا منجي كان تشوا الله كأمسى الله كأمسى الله كأمسى قال يتي فلما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال آه شكي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له جبريل يتي mutumin da Ramadana zai shigo har ya fita bai yi abin da za a gafata mai bato ya kai shaki ya kai matsiyaci na ƙarshe qultu amin nace gaskiya ne Allah ka amsa wannan magana ta Jibril thumma qala sannan Jibril yace shaqiya abdul Allah ka tsine wa mutumin da adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu aljanna ya riski dan mahaifinsa biyu ko ɗaya daga cikin su amma bai yi aikin shiga aljanna fa qultu amin nace Allah ka amsa thumma qala sannan ya sake cewa shaqiya abdul dhukirtu dhukirta indahu falam yusalli alayka da kuma mutumin da za a ambace ka a wajen bai ce Allah bai ce Allah ya maka salati ba Allah ya tsine mishi fakultu amin da ce ya Allah ka amsa rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad bukhari ya fitar da shi a cikin adab al-mufrad a lamba hadisi na 660 na 644 da isnadi sahih man akramahu Allah wa adraka abawayhi wa siyama wa huma ala kibarin wanda Allah ya mishi gamdakatar ya rayu ya ga iyayensa musamman a ce shekaru sun kama su قد وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما sun kai shekarun da ƙarfinsu ya yi rauni wa ya tahajjani min al-lutfi suna tsananin buƙatar tausasawarsa wal ihsani da kyautatawarsa ma huwa ma'ruf abinda an san buƙatar dattijo a wannan lokaci faqad adraka baban aziman min abwabil jannati hafizahu al-mar'u aw dayyahu babu shakka wannan mutumin ya riske wata babbar kofa ta shiga aljanna ya rage ko ya riko da ita ko ya wulakanta ta qala Allah ta'ala mun ji Allah yana fara cikin Isra'i wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tarhamhumā wala tarham wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima sai Allah ya ce waghfir lahumu janaha dhulli min rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira fa qul lahumu fala taqul lahumu uffin da Allah ya ce ai la tusmi'huma qawlan sayyi'a kar ka sake su ji magana mara daɗi daga bakinka hatta at-ta'fif ko da cewa kashtir ko da tsaki allazi huwa adna maratibul qawli sayy wanda wannan shine mafi karancin mummunan magana aji kayi tsaki ko kayi kwafa ko ka ce tir ko ka ce ko kayo ja wani goron numfashi wala tanharhuma kuma kar ka bari ai la yasturu minka ilaihima fi'lun qabih kar kai musu wani aiki na hantara kama kala a ta'u muna abira ba fi kauli wala tanharhum haka ta'u ya fassara da cewa ai la tanqud yadaka ala walidayka kar la tanfud yadaka ala walidayka kar ka sa hannunka ka ture babanka ko ka dake shi walam ma nahahu anil qawli al qabih wal fi'l al qabih amarahu bil qawli al hasan wal fi'l al hasan an hana mutum magana ko mu aiki mummuna ga iyayensa sai kuma aka murce shi da ya aiki kyakkyawa ko magana kyakkyawa wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta darajtawa ay layyinan magana mai laushi tayyiban magana mai dadi hasanan magana mai kyau bitar addubin cikin ladabi wa tawqirin da girmamawa wa ta'zimin da mutuntawa Allah ya ce waghfir lahumu janaha dhulli min rahma ay tawaba lahumu bi fi'lik ka zama mai kankan da kai a gaban su wa qul ka dinga cewa rabbir hamhuma ubangiji kai musu rahma ai fi kibirihima wa inda wafatihima sanda suke da girmansu da lokacin mutuwarsu Allah kai musu rahama kama rabbayani saghiran kama yadda suka rene na dan kankani faman lam yuqim yaqum bi haqqihima min albirri wal ihsani wat ta'ati wal lutfi wa khafd al janah wa ghayr dhalik min al min huquq al walidain wala siyama fi hadha sin بل فرط وضيع أو عق وأساء فحظه الشقاء والحرمان والصغار والحوال duk mutumin da ya ƙi tsayawa ya ba da haƙƙin iyaye na biyayya da kyautatawa da ɗa'a da mutuntawa da ƙanƙan da kai da sauran haƙoƙin iyaye musamman a lokacin da suka kasance sun yi shekaru ya zama ya wulaƙanta haƙƙin ya yi watsi da shi ya munana musu ya ci mutuncinsu ya ƙi musu biyayya wannan rabon shi shine tsiya da hana shi wato falalar Allah da wulaƙanta da zamiya da taɓewa kama takaddama fil ahadith kamar yadda muka ji a cikin hadisai da yawa daga cikin su shaqiya abdun wa adraka walidai adraka walidai aw ahaduhuma falam yadkhilahu aljanna cewa ya zama tsinanne matsiyaci mutumin da ya riske iyayen sha shekaru amma bai aikin da zai shiga aljanna ba wargi ma'amfu man adraka abawaihi walam yadkhilahu aljanna qala al-qurtubi rahimahullah al-qurtubi a cikin sharhin muslim wato qurtubi abu abu abu al-abbas kenan a cikin al-mufhim cikin juz'i na 6 shafi na 518 yake cewa hadha du'a'un mu'akkadun ala man qassara fi birri walidayhi wannan addu'a ce mai ƙarfi da take ainihin wato ragargaza duk mutumin da yake ya kasa biyan haƙƙin mutunta iyayensa. Wa ya hatamilu wa jahaini, Kurtubi ya ce addu'a tana ɗaukan ɗayan fuska biyu, an ya kuna ma'anahu sara'ahullahu li an fihi wa halakahu, Allah ya kaya da shi akan hancinsa ya wulaƙanta shi, wa za yin ma ya kuna fi haƙƙi mallam ya ƙin bima ya ji wa alaihim min birrihim, wannan ya shafi mutumin da bai musu biyayya ba. Fuska ta biyu an ya kuna ma'anahu azallahullahu, Allah ya wulaƙanta shi, li'anna man alsaka an fahullazi huwa ashraful a'da'i ashrafu a'da'i alwajhi biturab dan duk wanda aka sa hancin sa wanda shine mafi muhimmancin gaba a fuskar sa aka sata a cikin ƙasa alladhi huwa mawti'ul aqdam wanda shine murin takawa da kafa wa khassul ashiya wuri wulakantacce faqadintaha min adh-dhulli ya kai matuƙa wajen wulakanta ila al-gayatil quswa wa hadha yasluhu an yud'a bihi ala man farrata fi muta'akkidatil mandubat wannan ya halasta lalle ya dace a yi addu'a da wannan addu'a ga duk wanda ya sakaci da abubuwa manya irin waɗannan wa yusluhu liman farata fil wajibat kuma za a yi addu'an ga wanda ya sakaci da wajibai wa hadha huwa huwa zahir shine abin da ya fara aran wajibi ne abin da aka ce yayi bai yi ba da haka aka mishi wannan muguwa addu'a wa takhsisuhu inda al-kibar da aka ce an ambaci wato lokacin shekaru bi zikira aka ambaci shekaru aka ce in ma balaga imma yablughanna ahaduhuma aw inda ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma to al-kibar da aka ambata wa in kana birruhuma wajiban fi kulli halin yadda yake yi musu biyayya halin shekaru da ba halin shekaru ba duka wajibi ne yace inna ma kana zalika li shiddati hajati ma ilayhi an ambaci lokacin da suke da tsananin bukata zuwa gare shi ne wal ba'afihi ma alil qiyam al kathir min masalihim saboda kuma lokacin ba su da karfi suna da rauni ba su yin abubuwa da yawa da kansu ba fa yubadiru waladu iktinama fursati birrihima saboda haka lokacin ana so yaro ya amfani da damar da yake da ita ya ga cewa ya yi musu biyayya iyaka biyayya li Allah ta futahu bi mautihima kar ya bari mutuwa ta ɗauke su ya rasa wannan damar fayan dama ala zalik ya zo yana nadama wannan ita ce maganar Qurtubi a cikin Al-Mufhim wa ana bi horar Abi Bakr radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi ad-dunya ma ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim babu zunubin da Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa zunubin ya cancanci a gaggauto da azabar shi a nan duniya duk da kuma an jinkirta akwai wata azabar da aka aje a lahira babu kamar zunubi guda biyu zunubin ta'addanci da zunubin wato yanke zumunta wannan hadisi ta mai rawaito shi da isnadi sahihi kamar da yake a cikin wato magana Imam Sheikhul Albani lamba hadisin shine 2511 wa hada yadullu ala anna qatiyatur rahim wal baghi lahumma uqubatun mu'ajjala wa mu'ajjala wato yanke zumunta da da ta'addanci suna da wato sakamako guda biyu akwai na nan kusa na duniya ko kuma manisanciya ta lahira hukumatun fid duniya wa hukumatun fil akhirah wa huwa ajdarul dhunubi bi ta'jilil uquba yana cikin zinuban da suka cancanta a gaggauto da uqubar su li sahibihi fid duniya ma amma yu'aqibuhu Allah subhanahu wa ta'ala bi yawmil qiyamah aka ga mai da wani sashen azaba a nan duniya sannan kuma yana da wani sashen azaba gobe kiyama wa yadkhulu al abawani fi dhalika dukhulan awwaliyan magana yanke zumunta kaga ga iyaye sun fi kowa saurin shiga cikin wannan lissafin kafin wannan abokin zumunci shiga iyaye sun shiga wa an qailasa annahu sami'a ibn umara radiyallahu anhu ma yaqulu buka'ul walidaini min al uquqi wal kaba'ir mutum ya sa iyayen shi su kuka yana cikin saba wa iyaye kuma yana cikin manya-manyan zunubai wal wajibu yace abin da yake dole alal ibni akan da an ya kuna da'iman harisan ya zama ko da yaushe mai kwadayi ne shi ala idkhali sururi ala walidi wajen samarwa da iyayen shi da farin ciki wa Allah ya kuna tasabbiban fi ibka'ihima kai ya ja musu kuka wa ihzanihima kai ya ja musu bakin ciki da damuwa wa idkhali alami ala kalbaihima kai shiga musu da damuwa cikin zukatansu bal qad marra ma'ana qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama mun ji fadin manzo Allah da yace alladhi qala alladhi ja'a min al-yamani muhajiran ga wanda yazo daga Yaman yana cikin hijira dan hijira annabi ya ce mashi irji ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma ka kuma gun iyayenka ka sa su farin ciki da dariya kamar yadda ka sa su cikin bakin ciki da damuwa da kuka fa inna buka alwalidaini min min al-uquqi wal kaba'ir saboda aka sanya iyaye su yi kuka yana daga cikin manya-manyan zunubai kuma yana daga cikin manya-manyan laifuffuka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji cikon abin da ya rage a cikin wannan gaba ta magana akan tsoratarwa akan wato saba wa iyaye kafin mu shiga kuma gaba ta gaba insha Allah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah